wannan bawan Allah shi assalamu alaikum Allah ya kara mana lafiya da nisan kwana mai amfani malami idan agaji ne a nan na cike Nigerian Navy soja kenan Allah ina neman addu'ar yan uwa masu albarka Allah ya datar da kai Allah ya datar da kai Allah ya datar da kai fatan mu dan agaji kam inda ya cika soja ko dan sanda ai shi fi cancanta ma a dauke shi ai ya dade yana aikin yan sanda saboda Allah aikin soja saboda Allah kuma da masu daukan soja da dan sandan nan za su rinka bincika yan agaji suna ba su kwafa ta soja da dan sanda da za su ga aiki mai kyau za su ga gaskiya don duk dan agaji ba zai sha kwaya da giya ba duk dan agaji ya zama soja ko dan sanda ba zai bi mata ba kuma duk dan agaji da ya shiga soja ko dan sanda ba zai karɓi rashawa ba kuma suna nan da yawa na taba gaya wani babban jami'i Allah masa albarka ba sai na faɗi sunan shi ba ya sauka yanzu ya yi ritaya har ofis ɗinsa na je Abuja na ce labai ina maka fatan alkhairi kuma ƙoƙarin da kuke Allah ba kula da amma akwai abubuwan da ya kamata kula da su ku da kuke daukan jami'ai tsaro ko immigration ko custom ko soja ko dan sanda ko kaza ce malam to ai ita muke nema na ce yalla bai za ku dauki mutane a cikin alfarmar da Allah ya muku ku rinka turawa mutanen ku da suke kauyuka da garuruka su rinka nemo muku ƴaƴan marayu yaro saurayi maraya da ubansa ya mutu yake da ƴan mata da kanne da uwa yana kula da su ya cika soja ko immigration ko custom ko dan sanda maraya ne bai da uwa ku ba su priority ku ba su kula ta musamman sai ce a a a a cika amma malam baka ba da shawara na ce waɗannan marayun da kuka taimaka musu za ku samu ladan taimakon maraya da manzo Allah ya ce ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna ce na gode na gode na gode na ce kuma akwai 'yan agaji da duk ƙungiyoyin nan da kake gani za ga 'yan agaji sai ɗan agaji shekara goma sha biyar ashirin yana bin masallatai kyauta yake ɗinka uniform ɗin shi ba wanda yake ɗinka masa haka zai hawo mota ya zo wajen karatu ba wanda zai ba shi kudin komawa rage masa hanya ma ba lalle a rage mai ba yan agajin mu haka suke su tafi training su tafi course in za su je su training sai su ta tara kuɗi akwai dan agajin da sai ya shekara wallahi yana tara kuɗi uniform ɗin shi da takalminsa da hularsa wallahi nake gaya muku yaran nan namu da kuke ganin su ba wani masallacin da yake biyan su albashi na ce labai kaga irin waɗannan ya kamata ku kulla alaka da malamai masu da'awa su tsinto muku irin wannan ku kafa mu shari'i ku ce yan agaji kuke so na kusan da su ya ji daɗi ya yi godiya ya ce kuma zai a shekarar ban san iya adadin mutum nawa ya ɗauka marayu da yan agaji ba ni ɗin nan wallahi sai da ya sa ni ya mun wayaye ma ce malam a turo mana yan agaji da marayun nan kuma na tura masa wasu kuma an ɗauke su shine dan uwa shugaban immigration da ya sauka oga jere zan faɗi sunansa don a ji sunansa mutumin arziki ne mutumin kirki mai son addini mai taimakon al'umma jere kowa ya san duk immigration an ce mai oga jere ya san shi ya taimaki mutane allah ya taimake shi yana da alaƙa da malamai na taimakon talakawa ni dinnan da nake gaya muku na tura masa marayu ya ɗauka na tura mai agaji kuma ya ɗauka kyauta saboda Allah ya ce malam ai waɗannan su ne manya ai wallahi to irin wannan shi ne muke fada kullum wa shugabanninmu da jagororinmu idan kuka kulla alaƙa da malaman addini za su zaɓa muku mutanen kirki a cikin al'umma wanda suna da sanici suna da tsafta suna da gaskiya suna da amana yanzu dan agaji ya shekara goma sha biyar yana hidima a masallaci yana aiki ba wanda yake biyansa akwai laifi don ka zo ɗaukan soja ka ɗauke shi kuma mu yanzu mu da suke mana wannan hidimar wace wani taimako za mu yi musu in mu sama musu ko soja ko ɗan sanda ko immigration ko kwasan ba to amma ina ba su da alaka da malamai da yawansu ba su damu da tuntuɓar malami ba in kaga sun nemi malami to sun samu matsala ofisoshin suna buƙatar addu'a sai a ce mala a taimaka amma lokacin ɗaukan aiki ba za a kira malamai a ce ku turo waɗanda suka cancanta ba wallahi a garin nan zan iya irga muku malamai da yawa wallahi da suka yi ta tura almajiransu da ba su san iyayensu ba su san gidajensu suka tura suke daukan su ake daukan su aiki ba su tura yayansu ba su tura kannansu ba su tura kannan matansu ko yan uwansu ba da wannan ya baka kujera baka dama dauki ka tura shikenan saboda waɗannan bayan Allah yin agajin nan sun ba da lokacinsu ba bai musu komai kyauta ne duk inda kaga dan agaji yana aikin kyauta yake yi to ba za mu taimaka musu ba yanzu 'yan siyasa mu ba za ku taimaka ba yanzu masu kuɗin mu ba za a taimaki yaran nan ba ga marayu muna da su saurayi gato da shi ga maraya ne shi ke ɗauke nauyin uwarsa da ƙannansa 'yan mata wajen guda biyar shida duk sun isa aure kuma wallahi azimu malam bai da aikin naira dubu goma a wata yanzu taimakon waɗannan ba shine taimakon addini ba amma wallahi akwai yaran da an ɗauke su soja 'yan sanda wallahi tallahi da shan giya suka gare kwanan nan aka gaya mun an yi wani yaro hanya an ɗauke shi a nnpc an je aiki kuma da aka ɗauke shi a nnpc ɗin kwaya yake sha yi ta shan kwaya yi ta shan kwaya kawai zo ya ce uban bare aikin ba amma kujera ce mai tsada mai daraja mai kuma a neman mutumin kirki mutumin arziki a ba shi wannan kujera aka ba ɗan kwaya ya je can kuɗin ya same su ta shan kwaya kawai ya je ta shan kwaya kawai ya bar ma aikin kawai to haka ake a najeriya ga wanda suka cancanta a taimaka musu ba za a taimaka musu ba ko a dauki 'ya'yan manya wanda iyayen suna da miliyoyin kudi ko ya ubansu ya fadi ya mutu ba su da talauci sai ga su za a ba wa ofa 'ya'yan talakawa suna zaune a kar wannan da kaga an bashi ofa ta aiki kaza ubansu yana da biliyan kaza yau in ya zauna bai yi aikin komai ba ma zai ciyar da mutum ɗari nawa ma a wata bai damu ba amma sai ga da an nemo aikin su ne dai za a ɗebe su a ba su duk wanda bai da gata bai san wani ba a najeriya bai samu aiki ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah ya baka nasara dan agaji Allah sa ka dace kuma ana muku albishir a nan masallacin mun samu yara sojoji da yawa a wannan yar addu'a da kuke gani kuke rena ta suna kiran mu a waya malam ni fa ɗalibinka ne a sabuwar gandu soja ne ni yanzu malam mun faɗa ɗalibinka ne a wajen kaza addu'ar da aka yi mana Allah ya karɓa mun tsallake screening da aka karkure na wannan addu'ar ko musu addu'a su ne wakilanmu a cikin gwamnati nan da shekara talatin su za su taimaki al'umma kuma alƙali mun samar da tsarki a cikin sana'a wannan ya ce yana neman addu'a da ta uwa akan bashi da lafiya yana fama da ciwo ya Allah ka warkar da shi Allah ka bashi lafiya Allah ka warkar da shi wannan ya ce assalamu alaikum da Allah ina neman addu'ar ka da ɗaliban wannan majalisi mai albarka akan aikin da za a ɗauke ni a kamfani to shi ma ne za a ɗauke shi a kamfani aiki Allah ya tabbatar Allah ya sa a dace ya ba da naira ɗari sadaka saboda Allah wa masallaci Allah ya saka da alkhairi wani ce mace ce take da larurar fitsarin kwance kuma malam gashi aurenta ya kusa don har an saka ranar auren amma fa malam tana fitsarin kwanci don allah malam ka gaya ɗalibanka cewa mahaifiyar yarinyar nan fa ta shiga damuwa sosai domin mijin da zai aure ta gaskiya bai san tana fitsarin kwanci ba don allah malam me ya kamata a yi don mahaifiyarta ta shiga wani damuwa allah mai da malam gida lafiya Allah ya kare ka gaba da baya to kun ji wani kes ita ma ta bada naira ɗari tana tausuli da addu'a Allah ya sa yarinya nan ta daina fitsarin kwanciyar nan kafin a yi aurenta to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah mai dora abin da ya ga dama ya Allah muna roƙonka da kyawawan sunannakin ka da yin an roƙe ka kake amsawa ya Allah abinda wannan da cijewa take jin tsoro a kai allah ka aminta da ita yarinyar nan ta ta allah ka bata lafiya allah muna roƙonka ka sauƙaƙe mata wannan ciwon fitsarin kwanci da take Allah kada ka haramta musu auren nan saboda wannan larura Allah ko da an aurar da ita tana wannan fitsari Allah ka tsayar da fitsarin Allah ka karba to larura ce gaskiya wanda mun sha faɗa a karatu muna bayani duk lokacin da wani ya zo neman yarku aure tun alfijir tun farko in yarku tana da matsala da larura ku gaya masa ya shiga ya fara ce to ranka da ina da yar matsala muna da neman magani me ya faru ce wallahi ina yin fitsarin kwanci to fa shi ne zaman lafiya wallahi shi ne zaman lafiya idan ya ga zai iya auranta mai fitsarin kwancan sai ce ba komai in ta yi ta jige gadon ya dauki katifa da ya shanya mata da wannan ɗan larura ce ba wanda ya fi karfin ta mana ciwo ne in ya gaba zai iya bai ce to allah ba ki lafiya sai ya ƙara gaba to amma matsalar shi ne da yawan mutane ba za su yadda ba ba za su aminta ba gashi an yi soyayya bawan Allah miskini ya kashe kudi har an saka rana aure amma matar tana sayi tana fitsari abinda suke jin tsoro samu ni da nake muku karatun nan na san wani kes akwai wacce aka yi mata aure a haka wallahi aurenta ni ban san iya adadin aurenta ba in ta je sai auren ya mutu ana ta zaginta a gari ana ba ta zaman aure ba ta zaman aure in ta ji ita kuma ba za ta iya faɗa ba in an aure ta sai aga ta yi fitsari miji ya kasa hakura ko ta jika shi wutar shi kansa shi ma ya je ta mama Allah karka jarabe mu da abin da ba za mu iya ba Allah ka kiyaye mu ya Allah Allah karka jarabe mu Allah ka kiyaye ƴaƴan mu ka kiyaye mu gaba daya kuma fitsarin kwance ba ba wani abu bane ba kowa ma zai iya yi wallahi tallahi kowa ma yana iya yi mafarki ne kawai za ka ji kana yi kuma daɗi ne da shi wallahi tallahi za ka ga fitsari ne ya matsa ka sai ka ga wani guri nan ka tsaya cikin mutane su ce jama'a bari ne fitsari sai ka tsaya kai ta tsula shi wallahi tallahi sai ka farka sai ka ji ka sharar kaf saboda in fitsari ya matse mutum to sai ya fitar da shi kaga mutum ba yana cikin hayyacinsa yake wasu akwai wani aibu ne ba wani aibu ba ne ai kowa ma yana iya yi akwai manyan mutane suna yi akwai manyan mutane suna yi a rai kuwa sai a yi addu'a Allah kiyaye muna addu'a Allah ya warkar da wani yarinya menene maganin fitsarin kwance shine abuwa kamar haka idan na ɗabi'a ne na al'ada ne za a iya magance shi mai larurar fitsarin kwance da baya iya kontrolin ya rike fitsari yana cikin bacci har ya tashi ya yi shi to ya daina shan ruwa idan zai kwanta bacci duk da cewa ana son kuma in mutum zai kwanta bacci ya rinka shan ruwa wannan likitoci suna ba da shawara to amma in kana da larura sai ka haƙura ka gama shan ruwanka tun da yamma kuma abu na biyu duk wanda ke da larurar fitsarin kwance kamar yadda ake wa yara ƙanana to kai ma in za ka kwanta sai ka tafi ka je ka yi fitsari duk yaro da yake fitsarin kwanta ba wasu suna cewa ta kai fitsari kar ka yadda ka kwanta mun ba kai fitsari ba to kai ma sai ka tsora wa kanka sai ka ce ba zan kwanta ba sai na fitsari na ka je ka zuba fitsarin ka ka gama yana taimakawa yana lowering case din sosai sannan kuma mai fitsarin kwance kawai da ka farka a bacci ko kana jin fitsari ko ba ka jin fitsari tafi ban ɗaki je ke fitsari wannan an gwada ni ban san iya adadin mutanen da suka zo na ba su wannan shawaran ba kuma suka daina yi da ka tashi ko motsi ka ji ko karfe ka ji ana bugawa ko ba ka ji tashi kawai ka je ka yi kar ka yadda a ce ma ɗan ƙara an jima ka tashi in je ka tsaya yadda shi ka dawo sannan wanda suke da shi a matsayin larura su rinka shan zamzam da addu'a ruwan zamzam a rinka sha ana addu'a Allah ya yi wannan fitsari da yawa ni dai ban san adadi ba na gaya musu da zamzam da habbat sauda ana son idan mutum zai kwanta bacci ya samu habbat sauda ya hambuda in mai gari ce ya sa a baki ya tattauna ya dan kurba da ruwa ya shanye tana da amfani abubuwa da yawa da ba zan iya bayanin su anan ba idan kuma ta ruwa ne ga ta nan a gefen gadonka habbat sauda ta ruwa ka dauka ka dan kurba ka sha kai addu'a alhabbatu sauda shifa'un min kulli da annabi ya ce habbatu sauda maganin dukkan wata cuta ne shikenan da cutar da ka sani da baka sani ba tunda ka sha bata sauda kana neman Allah ya warkar da kai abin da yake damun ka Allah zai warkar da kai to mutane sun gwada akwai uban da ya zo ya same ni a wata shekara ya ce mala a ce maka mana da addu'a wallahi muna da yarinya ta manyanta kuma ta fitsari wannan bayanin da na gaya muku shi na gaya masa kuma sai gashi ya sake dawa ya ce malam muna godiya ta daina yi Allah ya karba shi kuma zamzam amfaninsa hai annabi ya ce ma'u zamzam lima shuriba lahu ruwan zamzam abinda aka sha aka yi addu'a da shi Allah yana karba so ku gwada wannan Allah yana karba insha Allah wata baiwa Allah wani ba Allah ya turo da sadaka naira hamsin a masallaci Allah ya saka mai da alkhairi wata ba Allah ta aiko sadaka naira ɗari biyar a masallaci ita kuma sharri aka yi mata ta ce tana zaman aure ne da kishiyoyinta to akwai kishiyarta da Allah ya mata rasuwa to shine sai aka yi mata sharri aka gaya wa ɗaya kishiyarta ta rayayya cewa fa wance fa abokiyar zaman ki wance ita ta kashe ta da aka ki ba a hankali ke ma za ta kashe ki to ɗaliba ce tana zuwa nan ta ce wallahi tallahi sharri ne aka yi kuma ana ta yadawa cewa ni na kashe wance ta ce ni kuma na san ni ba ni na kashe ta ba kuma ni ina da akidar ba wanda ya sai kashe wani sai Allah ta ce ga ɗari biyar ɗinta a mata addu'a Allah raba ta da sharrin makiya da wannan gaba da aka kulla mata kaɗan daga cikin sharrin mata ba abin da ba za su iya yi ba Allah shirya Allah kiyaye ina barar addu'a akan wata larura da ta same ni kusan wata uku kenan Allah ya yi maka Allah ya yi maka Allah ya yi ya ba da naira ɗari shi ma da Allah malam mutumin da yake bin liman sallah azhar ai baya jin karatun sallar wai shi ma idan bai yi karatun sallar ba shi ma bai da sallah a'a ya zo dai a hadisi sahihi cewa lalle mutum in zai sallah sai ya karanta fatiha la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an duk wanda ya sallah bai karanta fatiha ba bai da sallah da haka koda kana bin liman ana karatun jam'i ana karatun boye a sallar jam'i ba a yin karatu a bayyane kai ma sai ka karanta fatiha dole mafi karancin abin da za ka yi a azhar ko la'asar ko magariba duk raka'a sai ka karanta fatiha kuskure ne babba da ka zamu iya ce babu sallah cikakkiya ga wanda ya bi liman bai karanta fatiha ba amma ba cewa ake sallar gaba ɗaya babu ita ba kamar yadda wasu malamai suka ce ana nufin la salata kamila menene hukuncin wanda baya yi wa iyayensa biyayya alama ne na yan wuta hukukul walidain saba wa iyaye mun shayi ga Allah matukar baka bin iyayenka iyaye kuma sababi ne na shiga aljanna in ka bi iyayenka ka samu rahama in ka saba musu ka gamu da azaba ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya ji kan malam Allah ya ji kan mahaifan malam amin tambaya ta ita ce shin malam ya halatta a yi wa mamaci sauka alkur'ani a sauke wa wanda ya rasu alkur'ani a'a sai dai a mai addu'a shi karatun ƙur'ani ibada ne ai kowa sai wa kanshi da haka abinda za ku yi masa ku yi mai addu'a ‘ya'yansa su masa ‘yan uwa su yi masa amma magana a je a tara gardawa a ba su kwangilar sauke ƙur'ani a wani ko an karanta ma bai zai kai wurin shi ba wallai sai insani illa ma sa'a don haka ba a yi kuma yana cikin sababbin abubuwa da mutane suka kirkiro kawai sai a yi mutuwa sai a je a ɗebo gardawa a je a ba su ƙura'ani izu sittin su ta yi wai suna sauke mutum wani ma lokacin da ya gama ma rayuwar ta su yi mutu ma ɗakinsa ko ƙura'ani babu baya karanta ƙura'anin lokacin da yake raye kun san akwai wanda ba sa karatun ƙura'ani kun san da wannan ba sa yi ko da ramadan ko ba ramadan ba wani ɗakinsa ma ko ƙura'ani babu ofis ɗinsa ba ƙura'ani motarsa ba ƙura'ani ba ruwansa da shi in kaga ya ji ƙur'ani tsautsayi ne ya kai shi masallaci jami'i wallahi akwai su to wai sai mutum ya yi irin wannan rayuwar wai sai bayan ya mutu wai a ɗebo gardawa wai sai a biya su wai su sauke mai ƙur'ani to yayi masa me me zai masa wani ya mutu zaka zo kai mai sallah ne ba za ka yi ba da haka ba a yi kuma koda wasu suna yi fa bid'a ne da haka duk kowa ya tsaya yi aikin alheri da kansa amma addu'a tana da sauki ba ta da wahala kowa zai iya wa dan uwansa addu'a kowa kun fahimce ni Allah ya mana afuwa Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ba mu nasara da dacewa Allah ya sa aljanna makomar mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh